أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حبذا حبذا معاهد منها لم يغير آياتهن البلاء حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلاء فقضينا بها مناسك لا يحمد إلا في فعلهن القضاء ورمينا بها الفجاج إلى طيبة والسير بالمطايا رماء فأصبنا عن قوسها غرد القرب ونعم الخبيئة الكوماء
wana da man karanta su ai mun karanta muni ana hmm?
ba mu karanta a wannan ba.
oke ba mu karanta su ok na tuna na tuna Mm.
ok na fahimta Na'am.
Hmm.
فرأينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللألاء فكأن البيداء من حيث ما قابلت العين روضة الغناء وكأن البقاء ذرت عليها طرفيها ملاءة حمراء
mula'a jiko نعم Hmm.
وكأن البقاء ذرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن الأرجاء ينشر نشر المسك فيه مسك فيها الجنوب والجربياء فإذا شمت أو شممت رباها لاح منها برق وفاح كباء أي نور وأي نور شهدنا يوم أبدت لنا قباب قباء قر منها دمعي وقر اصطباري فدموعي سيل وصبري جفاء فترى الركب طائرين من الشوق إلى طيبة لهم ضوغاء فكأن الزوار ما مست, ما مست الباساء منهم خلقا ولا الضراء كل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة وابتغاء وزفير تظن منه صدورا سادحات يعتادهن زقاء وبكاء يغريه بالعين مد ونحيب يحثه استعلاء وجسوم كأن وجسوم كأنما راحبتها من عظيم المهابة الرحضاء ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء ودموع كأنما أرسلتها من جفون سحابة وأطفاء فحطتنا الرحال حيث يحط الوزر أنا وترفأ الج... وترفأ الحوجاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun lugha a cikin littafin alhamziya na al'imam al-busiri a radiyallahu anhu wata gamadahu Allah bi rahmatihi muna baiti na 300 za mu tashi a baiti na 301 ko?
نعم
habbaza habbaza ma'ahidu minha lam yughayyir ayatihin albila'u yana magana akan wato wazajen da ya shige su lokacin da ya tunkari madinan manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam.
lokacin da ya baro makka ya tunkari madinan manzan Allah to yana ce habbaza habbaza madalla madalla idan aka ce habbaza to wato kaman abu ne wadda ake ma ake farin ciki da shi shi yasa wasu suka ce habbaza ainihin sama hubbuza ne Na'am.
sai aka ce habbaza habbaza نعم habbaza habbaza ma'ahidu wurare نعم musaba wajen da ake zama an gane ko ma'ahid ma'ahad Mm.
lam yugayyir ayatihin bila'u wanda tsufa da yau da gobe Mm.
da jujjuyawan zamani Mm.
bai sa alamomin wannan gurin ya shafe ba Na'am.
idan ka je yanda aka siffanta maka su a tarihi Mm.
haka za ka je ka tarar ga alamomin kaza ga alamomin kaza ga alamomin kaza Na'am.
So, habbaza habbaza ma'ahidu minha Mm.
lam yugayyir ayatihin bila'u Mm.
madalla madalla da wazajen nan da suke kewayen makka نعم wanda wato albila'u tsufa Mm.
bai jirkita ayatihin na alamominsu ba نعم na'am حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام haramun تلاء aminun wato harami ne wanda yake amincacce wanda Allah ubangiji rabbana waje alhazal balada aminan ko warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir kala فمن كفر فأمته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير تو حرم آمن حرميني أمين تشتشي وبيت حرام ɗakin Allah nan shi ma kuma ɗaki ne na aminci wanda ba a yaƙi a haramin makka sannan duk wanda ya je ya yi istijara da baitullahi haram to kaman ya tsira ne ba za a iya zuwa a ɓamɓare shi a nan a kashe shi ba baitun haramun wa makamun a nan akwai wani makami wanda ake ce mishi makamu ibrahim fihil wato mukamu tila'u wanda a wannan wajen ne wato za ka je ka tarar wa makamun wato akwai makamu ibrahim wanda daga nan kuma za ka je ka tarar da mukamu wazaje daban-daban wanda ake tsayawa a yi addu'o'i a waɗannan wazajen نعم na'am فقضينا بها مناسك لا يحمد إلا في فعلهن القضاء faƙadaina bi hal manasika sai muka yi bu- ibadunmu gaba ɗaya Mm.
a iza qadaytum manasikakum ko Na'am.
نعم sai muka gama ibadunmu gaba ɗaya نعم muka yi safa da marwa Mm.
muka yi jamra Mm.
muka yi wuquf bi arafa muka gama komai Mm.
faqadaina bi hal manasika la yuhmadu illa fi fi'lihin al qada abubuwan da muka yi na ibada babu abin da za mu ce sai godiya ma qada Mm.
kaddaran ubangiji da hukuncin da ya kaddara mana muna cikin wanda za mu je mu bauta ma Allah mu yi aikin hajji mu sauke farali نعم faqadaina bi hal manasika la yuhmadu babu wanda za a gode Mm.
fi fi'ilihinna illa fi fi'ilihinna alqada'u sai dai a gode makaddaran ubangiji da hukuncin sa da ya kadarta mana ziyarta na'am ورمينا بها الفجاج إلى طيبة والسير بالمطايا ورمينا ماء.
بها الفجاج إلى طيبة والسير بالمطايا ماء Mm.
ورمينا الفجاج kawai sai muka jefa muka jefi alfijaj lunguna Mm.
ma'ana muka jefa dawakanmu Mm.
zuwa ga alfijaj sako-sako ko نعم yatuna min kulli yatina min kulli fajjin amin Na'am.
fajj da fijaj ko نعم to waramaina alfijaj sai muka tunkari saququwa ila taybata mun fuskanci taybatul garra madina wasaili bil mataya muna tafiya da al mataya tagoyi Mm.
wanda rima'u kaman kibau haka suke sauri suke gudu نعم na'am فأصبنا عن قوسها غرد القرب ونعم الخبيئة الكوماء fasabna an kausi halgarba wannan taguwan nasa da ya sifanta ta da wato tafiyan ta kaman mashi ko Mm. نعم yawwa ya sifanta ta da ramaina bi halfijaja mun jefa kaga kaman tsirkiya ne da, da, da kibau ko Na'am.
to he ya siffanta ta da ah, wato fa'asabna an qausiha sai muka dace Mm.
an qausiha da kibiyan nan na tagoyinmu da muka harba نعم sai muka dace da mene garadal qurbi za a gurin sharif garadal qurbi Mm.
wato manufa na kusanci da manzan Allah Sallallahu abinda muka alaihi tunkara domin neman kusantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam نعم wa ni'mal khabi'atu ma dalla da wannan babban taguwa alkaima alkauma wanda take da babban tozo نعم na'am فرأينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللألاء fara'aina ardal habibi Mm.
sai muka ga gidan masoyi annabi muhammad Sallallahu daga alaihi nesa muka tinkari raudan manzan Allah Na'am.
muka tinkari madina مم.
ya guddu tarfa min hadiya walla alau مم.
wanda hasken madina مم.
da tartsatsin da yake tashi da anwar da suke sauka a madina idan ka ga idanka sai ka rintsa saboda haske مم.
ya guddu tarfa yana rintsar da gani addiya'u tsananin haskenta walla ala'u da kuma kyalkyalinta نعم shine abin da shehu yake cewa ko yake cewa um, a wancan baitocin nasa a ya nafsu adrakti al'amani fa hazihi marabi wa khairin nasi wan nuru yasta'u wan nuru yasta'u fa alqad asaha واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينيك تدمع فما بال هذا الشوق والشمل جامع فلا الحبل موصول فما الوصل يمنع مم.
ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع مم.
فألقد أساها كومينين أنا دينا سفن تشيما تلعلو ندار الحبيب نعم فعصبنا فرأينا أرض الحبيب سيمك جدا مصو يمو مم.
يغض الطرف منها الدياء والله علاء وندت سنن هسكن مدينة مم.
ينا سا إدو يرنصا دكما كالكال مدينة نعم نعم فكأن البيداء من حيث ما قابلت العين روضة غناء فكأن البيضاء kai ka ce albaiza sunan wani waje ne نعم amma in aka ce albaida da ba sunan waje ba wanda ba alami ba to yana nufin jeji sararin jeji نعم shine albaida مم.
a eh na'am faka annal baida kai ka ce sararin wannan waje da ake ce mishi baida sharif kai ka ce sararin wannan waje da ake ce masa albaida مم.
min haisu ma qabalatil ayn مم.
lokacin da ido yake kallon sararin albaida مم.
kai ka ce raudatun Mm.
dausayi ne ganna'u Mm.
wanda tsuntsaye suke yin eh, wato sarewa na murya mai daɗi a ciki نعم an gane?
نعم na وكأن البقاء زرت عليها طرفيها ملاءة حمراء كأن البقاء زرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن البقاء كي كاتي سررن مدينة سررن مدينة زرت عليها أنبذة مم.
an sake ne a samanta ala tarafaiha a gefanta guda biyu مم.
mula'atun wani irin wato wani irin labule مم.
ko ko wani irin tufafi hamra ja نعم kai ka ce an saki wani tufafi ne ja ma'ana hasken madina مم.
yana bugun juna Mm.
ka san haske idan yana dukan juna sai ka ga kaman yana fitar da wani jiha ta jiha ta ka gane ya ce to kai ka ce albiqa wannan farfajiyar na madina zurrat alaiha an sak- an an saka ne a a kanta ala tarafaiha Mm.
a gefe gefenta mula'a tufafi مم.
wani irin labule hamra wanda yake ja نعم وكأن الأرجاء ينشر نشر نشر المسك فيها الجنوب والجربياء والجربياء وكأن الأرجاء كي كاتي الأرجاء سكسة نعم.
نمدينة مم.
ينشر نشر المسك هو نشر المسك مم.
ينشر أنا واس نشر المسك كان شن المسكيني مم.
wanda fi hal janubu iskan da yake zuwa ta kudu ko مم.
wal jirbiya'u da iskan da yake zuwa ta arewa نعم suna haduwa suna ba da kamshi irin na almiski مم.
na'am فإذا شمت أو شممت رب- رباها لاح منها برق وفاح كباء إذا شمت أو شممت رباها لاها منها برق وفاها كباء وإذا شمت إذا ككلي مم.
أو شممت كوكشيكي مم.
رباها جقاوا مدينة نعم laha min barqun zaka ga walkiya ne kaman yana bugu Mm.
wa faha kiba'u zaka ji kaman wato turaren kiba yana tashin kamshi نعم أي نور وأي نور شهدنا يوم يوم أبدل أبدلنا لنا القباب قباء ayya nurin wannan wani irin haske ne مم.
wa ayya nurin wannan wani irin fure ne Mm.
nur haske naur kuma fure نعم shahidna wanda muka ganshi yawma abdat lana alqibabu quba'u Mm.
ranan da daga quba daga daga daga qibabu wani waje ne tsakanin shi da madina bai shige mil uku ba نعم daga qibabu مم.
wato qubban manzon Allah ta bayyana mana عليه السلام qubban manzon Allah ta bayyana mana a quba'u مم.
an gane ko نعم ayya nurin wani irin haske ne wa ayya nurin wani irin fure ne shahidna muka gani yawma abdat lanal kibabu quba'u lokacin da kibabu ta bayyanar mana kubata wato kubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana نعم an fahimta نعم na'am قر منها دمعي وقر اصطباري فدموعي سيل وصبري وصبري جفاء jufa'u qarra minha dam'i hawaye na yayi sanyi Mm.
biya da hawayen farin ciki sanyi yake da shi Na'am.
hawayen bakin ciki shi kuma na da zafi نعم to qarra min adam i hawaye na yayi sanyi مم.
wa farras ibari hakuri na ya gudu مم.
nayi nayi na mallaki zuciya na na gagara mallakan zuciya na مم.
nayi nayi na mallaki zuciya na na gagara shine shehu ibrahim shi ma yake ce alayka salatullahi summa salamuhu liqa'un ka haswi at-tayri مم.
ka haswi tsairi lil kalbi muji wannan wani irin haduwa ne haduwa kaman irin kurkutu irin na tsuntsu مم.
wanda yake saka raɗaɗin zuciya الله.
alayka salatullahi summa salamuhu wa hal ba'da hadha kullihi sawfa arju yanzu duk bayan wannan haduwan yanzu zan sake dawowa gobe ya rasulullah alayka salatullahi summa salamuhu ala ragmi an fi bisalami umtu مم.
Allah ya maka salati na ji kunya dole na dai haka zan yi maka sallama na juya na koma na koma Senegal na koma Kaula shi ya ce shi ma farra farra qarra min hadami hawaye na yayi sanyi wa farra dibari hakuri na ya tsere fadumu'i sailun hawaye na kaman wato sail ruwa ne mai malala ruwan da yake malala a kwararo ko ko a kwalbet shine ake ce masa sail saibun min al-yammi aw sailun min al-irami ko abin da yake faɗa mana a can alburda fadumu'i sailun wa sabbi hakuri na kuma jufa'u kaman kitse ne wato hawaye yakan tafiyar da kitse wato tsananin kukan da yake yi din nan to wato kukan da yake yi yana rarrashin zuciyar shi ne kukan da yake yi yana rarrashin zuciyar shi ne na'am فترى الركب طائرين من من الشوك الشوك إلى طيبة لهم ضوضاء فترى الركب زي كجا الركب كاربكا نعم wanda suka tunkari madina ta'irin tsaban gaggawa kamar tsuntsaye haka suke tashi مم.
mina shauki saboda shaukin manzan Allah ila taibata zuwa madinan manzan Allah lahum dauda'u مم.
suna wani irin gunji مم.
na sauti suna sallama wa manzan Allah صلى الله عليه وسلم dauda Mm.
da aka ji suna gunjin sauti suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam نعم Mm.
فكأن الزوار ما مست الباس أو منهم خلقا ولا كأن الضرار الزراء زوارا ما مست البأساء منهم خلقا ولا الضراء كي كاتي الزراء ما زيارة من زن الله صلى الله عليه وسلم ما مست البأساء منهم خلقا وهلا هنيا بيتبقى كواوا مم.
sai ka je madina zaka gani tsakanin makka da madina ba kilomita ne da yawa sai ka yi tafiyan awa shida a mota su kan ma ba su da gargadan hanya مم.
hanyar su sanɓal ne amma sai ka yi tafiyan awa shida a hanya to ina ga a ce maka kuma tafiya ne akan dauki ko akan rabumi za a bi sahara ne a gaji a ji kishirwa da sauransu ya ce amma duk gajiyan kaga kaman zuwan mu madina zuwan mu umara na azumi مم.
i- i- jirgin air egypt muka bi نعم mun je egypt da daddare ba mu yi bacci ba a daren saboda gajiya muka taso daga egypt muka zo jidda daga jidda akwai gajiya daga jidda aka ɗauke mu sai Mak- sai madina a'a ba daga jidda ba ne ko? i daga jidda ne No.
daga jidda sai madina to tafiyan yana da nisa amma kana zuwa idan ka je ka tarar da kanka a cikin madina wallahi duk da ka je gajiya ya tafi ba ka jin wani gajiya sai ka ji wani sabon farin ciki مم.
wani sabon nutsuwa kawai ya lullube ka نعم to wa ka anna zuwa kai ka ce masu ziyarar manzon Allah ma masatil ba asa'u minhum khalqan wahalan hanya bai shafi kowa a cikin su ba wala darra'u cutan da ake fama da shi a hanya na dan zazzabi ana zuwa Madina duk cutan ya warke نعم كل نفس لها ابت- منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة kullu وابتغاء nafsin kowace rai tana zuwa Madina min habtihalun tana da al-ibtihal bukata نعم
wa su'ulun tana fata مم.
wa du'a'un tana addu'a wa ragbatun tana kwaɗayi Mm.
wa butiga'u tana biɗa Mm.
kowace rai ta je madina ne tana cike da bukatanta tana zuwa gurin manzon Allah kuma to an zo gurin da ake biyan bukata an zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo gurin da da a ce maka salta uta مم.
washfa tu shaffa مم.
roka a baka nemi ceton wanda kana ganin alqubbatul khadra Mm.
da ka ji duk bakin cikin ka na duniya an yayi maka مم.
a madina fa ba a tuna damuwan komai mancewa da duk yadda mutum yake son iyalansa da sauransu to mance da kowa yake yi a madina ka mance da kowa za ka mance da damuwan duniya damuwan bakin ciki da komai mancewa za ka yi kawai مم.
kuma kamsu salawatin nan kana samun shi cikin cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kai kamsu salawati ka je ahlus sufa ka zauna ka biyo babu salam ka gaishe da annabi ka je ka yi muwajaha to babu abin da ya kai wannan Allah ya ci gaba da azurta mu Allah ya kai mu.
yasa duk wanda ya je madina shi burinsa kawai mafi girman addu'ansa shine to na dawo gobe ya rasulullah na dawo gobe biya da idan ka je a- a- wato buri ya cika ne kuma an tsokano buri Mm.
ka gane Na'am.
kullu nafsin kowace rai lahabti halun tana da kaskantar da kai da roƙo wa su'ulun da fata Mm.
wa du'a'un da addu'a wa raghbatun da kwaɗayi wa ibtiga'u da bid'a kowace rai tana bid'a نعم eh وزفير تظن منه صدورا سادحات يعتادهن زقاء wazafirin ruri na kuka da da ka ji ana yi ana shauƙin manzan Allah صلى الله عليه وسلم ta zunnu minhu suduran zaka zaci kiraza sadihatun wani irin auneniyar sauti ne ya ataduhunna zuqa'u wanda kuma sauti madaukaki yake bibiyan shi نعم da ka ji wani irin auneniyan kaman wani irin amsa kowane sauti ruri daga zuciya sannan kuma da akwai wani sauti madaukaki mai tsanani yana tare da shi sabila da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وبكاء يغريه بالعين مد ونحيب يحسه استعلاء wa buka'un yugrihi bil aini maddun wa buka'un da kuka wanda yugrihi bil aini maddun sauti yana dada rudan wannan kukan in kana cikin kuka sai ka ji wani nau'in sauti kuma sai ka ji kukan ya karu ko ba haka ba نعم kaman kana kuka ne ka ga wani kuma yana shishituwa a gefen ka sai ka ji kaman yana dada jawo maka indararan hawayen yugurihi yana ruɗan shi yana sallatuwa mishi bil aini maddun sauti eh yawa ya hustu husti ila'u wanda wannan sautin wato al-isti'la sauti madaukaki da kuka ya hussuhu yana dada sadar da shi yana tayar da shi نعم an gane نعم Mm.
وجسوم كأنما رضعتها من عظيم البه من م- من عظيم المهابة الرحضاء waje somin jukkuna jukkunan wanda suka je gurin annabin nan suka taso daga makkan nan ka annama rahadat ha kai ka ce ta wanke ta min azimin mahabatin rahba'u kai ka ce gumi an yi wankan gumi ne sabila da kwarjinin manzon Allah نعم
in ka je kana tunanin in na je dan roƙi kaza kana zuwa kawai sai kai shiru kawai ka sunkai ka rasa ma me da ka roƙa ma لا إله إلا الله abin da za ka roƙa ma mancewa za ka yi kawai da ka ga ƙwarjinin gurin da hasken gurin ka zo ka yi muwajaha daban da zuwan farko to zuwan farkon nan in ka zo ka yi muwajaha ka kalli gurin sai ka mance da komai kawai annabi da kana ji a zuciyarka kana masa sallama assalamu waje su mun jukkuna ka annama rahadat ha kai ka ce arrahba'u gumi ta wanke ta min azimil mahabati sabila da girman ƙwarjinin farfajiyan manzan Allah نعم ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء و- و- و- و- ووجوههم فساكي كأنما ألبستها منها إن سبيد كنيا عند ذاك عن سسون في يدك نعم kai ka ce alhirba tartsatsin rana ne ka san mutum ba zai iya daga ido ya yi gaba da gaba da rana ba yana kallon rana sai ya ji kawai ya yi haka To kai ka ce wato hasken rana ne مم.
ya kashe ido نعم saboda kunyan manzan Allah da zaka ga azuwar sun je sun sun kuyar da kansu a- a farfajiyar manzan Allah نعم sallallahu alaihi عليه wasallam.
الصلاة والسلام Hmm.
ودموع كأنما أرسلتها, أرسلتها من جفون سحابة وأطفاء ودموع هواي كأنما أرسلتها كيكاتشي مم.
سحابة وطفاء جرججي نيمي زبا نعم كمان دباكين قرية مم.
أرسلتها إتتي تكي سكي ونن هواي نعم كوي ينا زباني وننا بيو باين سواحد تلو الآخر لا إله إلا الله سبيلا دا سويا نعم فحطبنا الرحال حيث يهبط الوزر عنها وترفع الحوجاء حوباء حوجاء
hijara Ah.
fa haɗaɗɗen rihala sai muka je muka durƙusar da arrihal abubuwan hawanmu raƙumanmu da dawakanmu نعم a ina haisu ya haɗɗul wuzru wajen da ake ruguza laifi duk yawan laifi da a rushe shi to a nan muka je muka rushe raƙumanmu muka je muka kwakwantar da su نعم wa turfa'ul hauba kuma ake ɗauke jarrabawa ake ɗauke musiba ake ɗauke bala'i to a nan muka je muka kakkafe abubuwan hawan نعم na'am الحمد لله mu je mu je ai yau baiti 40 zami نعم وقرأنا السلام أكرم أكرم خلق خلق الله الله من من حيث حيث يؤ- يسمع الإقراء
ci gaba ci gaba وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل صبا من الحبيب اللقاء ووجدنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء ورجعنا وللقلوب التفاتات إليها وللجنس نسناء وسمعنا وسمعنا بما نحب وكم يسمع عند الضرورة البخلاء مم.
يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مده له وثناء بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب ولا إملاء ومسير الصعاب ومسير بنصرك الصبا نعم.
بن- بنسرك شهرا فكأن فكأن الصبا الصبا لديك لديك رخاء وعلي علي لما لما التقلت التقلت بعينيه بعينيه وكلتاهما معا رمضاء فقد فغدا نادرا بعيني أقام في غزاة لها الأقاب لواء وبارئ تغيي نعم
مهم. وقرأنا وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء وقرأنا السلام سيمك يسلم مع النبي وكرن تسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله السلام عليك يا أكرم خلق الله يا مم.
أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مم.
ولن يديك رسول الله جاهك بي مم.
إذا الكريم تحلى باسم منتقم مم.
فإن من جودك الدنيا وضرتها مم.
ومن علومك علم اللوح والقلم مم.
يا نفس لا تقنئي من زلة عظمت مم.
إن الكبائر للغفران كاللمم نعم لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب الإسيان في القسم Mm.
har zuwa wa zalli sobe ni a Madina a nan tsakani ni wannan ya akramal khalqi nake karanta نعم ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi مم.
in ka taso kuma daga daga daga daga daga jidda sai kai ta karanta ya kai manyan mamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqal mutuni al ainukir rusul مم.
amma kana zuwa ya akramal khalqi shi ibrahim an ce yawan karanta burda yake ya akramal khalqi wa qara'na salama mun karanta sallama muka ce assalamu alayka akrama khalqillah مم.
ya kai mafi girman halittan Allah مم.
min haisu yusma'ul iqra'u gurin da ake jin sallama in Na'am.
an yi sallaman ana ji نعم wa alamu anna fikum rasulullah صلى الله عليه وسلم annabi yana ji Mm.
kana faɗa za a ce wane ne dan wane ya maka sallama sai ya amsa ya ce wa alaika salam ya fula صلى الله عليه وسلم an gani نعم na'am وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل صبا من الحبيب لقاء wazahalna mun rude mun rikice مم.
inda liqa'i lokacin da muka haɗu da annabi صلى الله عليه وسلم wa kam azhala sabban min alhabibi liqa'u sau nawa مم.
mai soyayya da bege yakan rude in ya haɗu da masoyinsa نعم budurwan kamar in ka haɗu da ya kaji kamar abin da kake tsammanin impossible ba zai yiwu ba ka ga wadda kake so ta baka abin da kake bukata sai ka zo kana bari مم.
kana rudewa مم.
ce to waza halna mun rude inda liqa lokacin da muka haɗu da manzon Allah نعم wa kam azhala sabban so da yawa mai shauki da bege ya rude مم.
min alhabibin liqa'u lokacin da ya haɗu da masoyinsa نعم na ووجمنا من المحابة حتى لا كلام منا ولا إيماء wawajamna min almahabati wato wato mun yi shiru mun yi kurum ko Na'am.
wala tasma'u illa hamsa مم.
eh mun yi kurum min almahabati saboda tsananin kurjini مم.
hatta la kalama minna sai da muka gagara magana مم.
wala ima'u ba ma magana ba mu ma yi ishara mu ce kaza mu yi ima'i ma mun gagara ba magana babu ima'i sabila da rudewa a fadan manzon Allah صلى الله عليه وسلم ورجعنا وللقلوب وللقلوب التفاتات التفاتات إليه إليها.
وللجسوم إثن وللجسوم sina'u نعم waraja'ana mun dawo muna shirin damu dawo misra inji albausiri waraja'ana mun dawo walil qulubin tifatatun ilaihi مم.
zuciya yana waige-waige مم.
zuwa ga manzan Allah muna wai kaman kai ne ka- ka- kana tafiya kana waige wa hal ba'da haza kulli sawfa arju Mm.
dan da uku walil qulubil tifatatun zuciyoyi suna waiwayawa Mm.
ilaihi suna kallon annabi صلى الله عليه وسلم walil jisumin sina jiki kaman ba zai rabu da gurin ba kaman magnet ne jiki yana insina'i Na'am.
yana atuf yana karkata zuwa ga madina muna jin jikin dole dai don mu koma gurin iyalanmu نعم وسمحنا بما نحب وقد يسمع عند الضرورة البخلاء wasa mahana mun yi haƙuri Mm.
mun yi- mun haƙura wasa mahana mun bar bima nuhibbu abinda muke so mun haƙu- wato mun yi mun yi afuwa akai نعم ba mu san rabuwan amma mun yi afuwa akan rabuwa Mm.
wa kam yasmau inda daruratil bukala uzo da yawa marowata sukan yi haƙuri idan lalura ya kai iyaka ko na kamar an ce wani marowaci eh, shi marowaci ne kuma irin irin mai makoɗin nan ne na
saniyansa ko ko akuyansa kan da ya fada cikin randa to shi kuma baya son randan ya fashe kuma baya son ya yanka akuya ka gane na
amma kuma ka san marowaci duk ruwansa in ya ga abin da babu yanda zai iya dole haka zai hakura na to yace wasa mahana mun hakura mun yi afuwa Mm.
bima nuhibbu da abin da muke so Mm.
ba dan muna son mu rabu da shi ba wa kam sau da yawa kam alkhabariya kenan na yasmahu inda daruratul bukhala'u lokacin lalura ad-daruratu tubiul mahdurat saboda lalura marowata sukan yi afuwa su Na'am.
kyale amma dai kam muna rowan son manzon Allah صلى الله عليه وسلم
na'am يا أبا القاسم الذي ضمن إجسامي عليه مدح له وثناء ya abul qasim kira kenan ya abul qasim مم.
annabi shi- ba a ce ma wani abul qasim idan ba shi ba مم.
ya hana annabi ya ce ta- ta- ta- ku ku ambaci duk wanda za ku ambata da sunana amma kar ku yi alkunya da alkunya na ta sammu bismi wala taknu bi kunyati ko wala takannu bi kunyati ku kira wanda za ku kira da sunana amma kar ku kira da alkunya na مم.
to ya abal qasim ya kai abal qasim allazi dimna iqsami wanda yana cikin rantsuwan da na masa lokacin da nake gabansa madhul lahu zan ci gaba da yabansa wa sana'u kuma dan ci gaba da masa begi نعم dimna iqsami yana cikin rantsuwan da nayi نعم mamanzan Allah to zan yi ta yabansa kuma zan yi ta beginsa نعم na'am بالعلوم التي عليك من الله بلا بلا كاتب كاتب.
لها إملاء bil ulumi na rantsi ya rasulullahi da ilimomin nan da Allah ya baka wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima نعم bil ulumi allati alayka min Allah Mm.
na rantse da ilimomin da Allah ya turo maka su Mm.
bila katibin ba tare da mai shifta ba wala imla'u ba tare da kuma imla'i ana faɗa maka kana rubutawa ba Na'am.
to na rantse da wannan ilimomin ya rasulullahi na tabbatar maka da zan ci yaban- ci gaba da yabanka da biyyanka نعم an gane yayi rantsuwa kenan da ilimomin manzon Allah صلى الله عليه وسلم ومصير الصواب نسرك شهرا فكأن الصبا لديك wa رخاء masiris saba na rantse da tafiyan nan da aka maka cikin hususiyanka مم.
masirata shahrin din nan مم.
da kaci utitu kamsan ko نعم lam yu'tahunna nabiyyun qabli نعم an bani abu guda biyar da ba a ba mu wani annabi ba gabani na a نعم ciki kace nusirtu birru'bi masirata shahrin نعم an taimake ni da tsorata abokan gaba kafin su haɗu da ni na tsawon shekara ɗaya نعم sai ce to wa masiru saba ina rantsuwa da dogon zangon nan na tafiyan iskan sa ba tare da kai binasrika shahran نعم da nasara tare da kai na tsawon wata guda مم.
faka annas saba kai ka ce iskan da take maka rakiya na nasara in zaka tafi yaƙi نعم ladai ka ruka'u a ɗaga sharif mana faka annas saba Mm.
kai ka ce iskan saba Mm.
da take maka rakiya a yaƙi Mm.
ladai ka ruka'u ita ɗin nan wato iskan ruka ne wanda take rakiya ma annabi Sulaiman da Allah ya ce guduwa shahrun نعم ورواهها شهر نعم.
فذكرنا له الريح تجري بأمره ركاء كو نعم to shine ya ce haka annan saba ladai ka rukawo نعم na'am وعلي لما تفلت بعينيه وكلتاهما معا رمداء wa aliyun sayyiduna ali ibn abi talib رضي الله عنه.
lamma tafalta bi ainihi lokacin da kai tofi a idan zalada a tafi kai bara نعم
wakiltahuma idan nashi kwaya bi dukansu ramda'u suna fama da dindimi da نعم za a tafi kai bara sayyiduna abubakar ya jagoranci yakin aka dawo ba a yi nasara ba نعم aka annabi ya sake tura sayyidina Umar aka dawo ba a yi nasara ba annabi ya sake tura sayyidina ya ce ina gobe zan ba da tuta ma wanda ke son Allah Allah ke son sai ke son manzon Allah manzon Allah ke son sa نعم
sayyidina Umar ya ce ba mu taba son shugabanci kamar wannan ranar ba har da gyalgyal muke saboda annabi ya sake ce in koma amma annabi sai ce ina aliyu ibn abi talib Mm.
ce yana gida yana fama da ciwon ido idon nasa akwai dindumi ba ya iya haɗa fiska da rana ma annabi ya ce ku zo- ku je ku zo da shi Mm.
malamai suka ce cewa ku zo da shi din nan alama ne na ba zai ma iya tafiya ba sai an rike hannun shi ana mishi jagora Na'am.
ya fito ya zo gurin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya t- ya tofe idon nashi guda biyu ya tofa yawo Mm.
ido suka watsake garau Sallallahu alaihi sayyidina ali gida kawai ya koma ya ɗauko dokinsa tsaban gaggawa saboda annabi ya aike shi bai ma tsaya ba da zai tambayi annabi wani tambaya yana gudu akan doki yake tambayan annabi alama za u qatiluhum ya rasulullah akan me har sai me annabi ce hatta ya qulu la ilaha illallah kai ta yakan su sai sun ce la ilaha illallah to shine yake ce wa aliyun sayyidina ali lamma tafalta bi ainihi lokacin da kai tofi a idon dunan shi guda biyu wakiltahuma ma'an ramda'u lokacin gaba ɗaya idan suna fama da dindimi ramat Na'am.
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وينكر الفم طعم الماء من سقم رمداء Na'am.
تنا فما دا دندي نعم. فقد ناظرا بعين عقاب في غزاة لها العقاب لواء fagada najiran saboda ƙarfin ganinsa saboda addu'an da manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama ya yi نعم.
masayiduna ali fagada sai ya zamo naziran yana kallo bi ainai uqabin da idan gaggafa نعم.
ko da idan shaho نعم.
a gane نعم.
kasan shaho shine daga sama da mil ɗari zai zai saita kifi a cikin ruwa lokaci ɗaya ya sake jikinsa ya faɗo ya zo ya ɗauki kifin ya wuce لا إله إلا الله.
ba shaho shine mai ɗaukan ko mikiya ne shaho ne ko mikiya ka mikiya ne ko نعم.
mikiya mikiya mikiya to shine fagada na jiran sai ya zamo yana kallo ba ainai uqabin da idan mikiya fi gazatin a yaƙi lahal uqabu liwa'u wanda wato wato wato an yi tuta baƙi laha al'uqabu liwa'u wannan mikiyan tana da tuta baƙi نعم.
biya da a khaibar baƙin tuta ne ake ɗauke da shi نعم نعم وبريحانتين طيبهما منك الذي أودعته الذي أودعته أودأتهما الزهراء نعم.
كنت تؤ- تأويهما إليك كما آوت من الخط نقطتها الياء مم.
من شهيدين ليس ينسني الطرف مصيبيهما ولا الكربلاء مهم.
نعم ما آه.
ما رأى فيهما زمامك مرؤوس وقد كان أهدك الرؤساء أبدل الود والحفيظة في القربى وأبدى السبابها النافق دبابها النافقاء وقصد منهم قلوب وقد على منهم من قلوب ألا من بكت بكت الأرض منهم والسماء
نعم وبكهم ما استطعت إن قليلا في أزيم من المصاب بكاء الله أكبر كل يوم وكل عرض لكربي منكم كربلا وآشوراء آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه أنكم التؤساء غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويجي الأمور براء تكاجي wannan mutum ya yabi manzan Allah shehu ibrahim ya ce ma madaha kairal bariyati suwal burdatu wal hamziya suwal burdati wal hamziya نعم ba a yaba annabi ba sai a alburda da hamziya نعم
sai ya ci gaba da cewa wa bi raihanatain مم.
da shalele raihanan manzan Allah kwaya biyu shalelolin manzan Allah kwaya biyu مم.
ɗibuhuma minka wanda kamshin su gaba ɗaya daga kamshinka ne ya rasulullah صلى الله عليه وسلم
allazi auda'athuma az-zahra wanda az-zahra auda'athuma ta bada ajiyan su a gare ka ya rasulullah نعم
wa bi rayhanataini da shalilanka kwaya biyu نعم ɗibuhuma wanda kamshin su minka daga kamshinka ne allazi auda'athuma az-zahra wanda fa'imatu az-zahra ta baka ta ajiye su نعم
ma'ana al-hasan kenan da al-husayn نعم كنت تعويهما إليك كما آوت من الخط نقطة هلياء كنت تعويهما كان جاوس إليك زوا غريك kama awat min alkhat in kudata ya haliya'u kaman yanda ya'un take jawo dugan ta kwaya biyu sai ka ga dugan nan a kasan ya'un kafin ka ce wannan ya'un ne to haka annabi yake jawo alhassan da alhussein yana ce allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma fa ahibba man yuhibbuhuma Allah ina son su ka so su kuma ka so wanda yake son su na'am an gane na'am yawa ahabbu ahla bai ahabbu ahli baiti إلي الحسن والحسين ومن أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وأن يسوى حسن دوسين يا سوني وأن يكيس يا كيني نعم من شهيدين ليس ينسيان الطف مصابهما ولا مسابيهما نعم مصابيهما ولا مصابيهما كربلا.
كي.
نعم min shahidai ne daga shahidai guda biyu su ne alhassan da alhussein duk shahada suka yi Radiyallahu anhu.
alhassan guba aka ba shi ya sha kwana arba'in ya yi wa fati alhussein kuma kowa ya san wake an sai jina mutu ne a karbala min Na'am.
shahidai ne daga shahidai guda biyu Mm.
laisa yunsini ya taffu wani wajen da ake ce masa a taffu bai taba mantar da ni ba wani waje ne a iraq sunansa Na'am.
a taffu نعم bai taɓa mantar da ni musibai hima musibansu ba wala karbala wa haka karbala bata taɓa mance min da musibanta ba نعم a wannan shashin ne a wannan sasakin ne aka yi ma ahlul baiti abinda aka musu na zalunci da kuma wulakanci da sauransu aka kashe jikokin annabi ala ra'asihim al-imam Hussein sayyidu shuhada min shahidai ne daga shahidai guda biyu laisa yusini at-taf wanda wani wajen da ake ce mishi tafu bai taba manta da ni musibai ma jarabawansu su biyu ba Mm.
wala karbala wa haka karbala bai taba mantar da ni jarrabawan da sayyiduna husaini ya gamu da shi a karbala ba نعم malam hafiz marhaban ما رعى فيهما زمامك مرؤوس وقد خالى عهدك الرؤساء ma ra'a fihi ma zimamaka zim- zi- zimamaka mar'usun Mm.
ya rasulullah صلى الله عليه وسلم
mar'us waɗanda ake shugabantar su ba su kiyaye alkawarinka ba نعم cikin waɗannan 'ya'yanka guda biyu alhassan da alhussein نعم wa kad kana ahdakar ru'asa sarakuna sun ha'inci alkawarinka ya rasulullah Mm.
jama'an da suka kira sayyidina Hussein suka ce ya zo shi kufa ya zo shi kufa Mm.
da su yi mishi mubaya sun yi wasiƙa sama da ɗari نعم yana cewa ba zai je ba suka yi ta turo wakilai ya tura ɗan uwan shi muslim ibn aqil ya je ya tabbatar ya je ya tabbatar ga alama nan mutanen da dashi musu mubaya mishi mubaya sama da ɗari نعم
amma kafin mai an sasaye su da kuɗi tun kafin a zo karbala sun watse shi ne ya ce mara a fi makamar wasu wanda ake shugabantansu jama'a ba su kiyaye alkawarinka ba a kansu ya rasu wa kad khana ahdakar ru'asa'u sarakuna sun ha'inci alkawarinka su yazidu dan muawiya a wani bangaren su marwan ibn al-hakam Mm.
a wani bangaren har da ma wato galib da yawa daga cikin banu umayya نعم Allah ya kiyaye آمين أبدل الود والحفيظة والحفيظة في القرب نعم.
أبدل الود والحفيظة في القربى.
وأبدى الذباب النابقاء abdalul wudda sun canja soyayyan nan da Allah ya ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba نعم sun canja wal hafizata da ki- gadi wal hafizata sharif kawo wayan nan ba ni nan to abdalul wudda sun canja soyayya مم.
wal hafizata da kuma kariyan da Allah Ubangiji ya ce a bayar fil qurba cikin makusantanka danginka wa abdaddi babahan nafiqa'u damu ta bayyanar da ɓoyayyen hanyanta نعم ka gane saboda damo idan da ta yi rami tana yin ramuka biyu ne ramin shiganta sai kuma ka bari ramin shiganta sai kuma wani karamin rami wanda ba da a san ta yadda ta yi shi ba wanda idan mai farauta ya zo ya biyo ta zai kama ta sai ta fita ta aza wannan ɗayan ramin nata to damo kuma sai ta bayyanar da ɗayan raminta an gane ko damo sai ta bayyanar da ɗayan raminta wato an yi munafirci kenan shi yasa annafiqa idan an ce annafiqa shine rami na damo amma ɓoyayyen ramin da ke ɓoye to shine abdalul wudda wal hafidata fil qurba wa abdad bababa hannafiqa'u dama manta sun bayyana annafiqa'u ɓoyayyen ramin su
فقست منهم قلوبنا على من بكت الأرض فقدهم والسماء وقست وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء وقست منهم قلوب zukatansu ta kangare ta bushe don da gaske mutum zuciyarsa ya fi dutse tauri fa'ula'ika menene Allah Ubangiji ya faɗa mana sun maƙasar ƙulubuhun min ba'di zalika fahiyya kal hijarati au a shadda kasuwa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu al'anhar to wallahi zuciyar mutum ya fi dutse tauri shi yasa Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha amala hal insani innahu kana zaluman jahula to da gaske zuciyar mutane ya fi sabila da za ka yi mamaki a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shekara ɗari a ƙasa ba amma a yayyanka jikokinsa in kan rago cikin karnin da annabi ya ce khairul quruni karni sun mallazi ne lunahum sun mallazi ne to cikin karnin manzon Allah cewa qasat minhum qulubun zukata sun kangare alaman bakatil ardu faqdahum was sama wanda akan son su kasa take kuka sama take kuka dan da gaske waliyan Allah idan sun yi wafati kasa takan yi kuka na'am me Allah ke faɗa mana dangane da kafirai فما بكت عليهم السماء والأرض ƙasa ba ta yi kuka sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba akan rasuwansu ya ce to wa kasat minhumun kulubun zukata ya zama kangararre sun yi ta'addanci alaman bakatil ardu faqdahum akan wanda ƙasa take kuka saboda mutuwansu wasu sama usama ma take kuka na'am فابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المساب البكاء فابكهم كي مسكوكا ما استطعت غرغدن إيكوانك كي كوكا إن قليلا في عظيم من المصاب بكاء نعم lallai kuka komin yawansa to ya zamo ɗan kaɗan a cikin wato musiba to sharif a cikin musiba babba na'am
kuka yakan zamo kaɗan a gaban musibansu ko kuka kai ta yi sai da ka mutu saboda kuka saboda abin da ya same su to kukanka kaɗan ne fabkihim ka musu kuka mastaba'ata gwargwadonka inna qalilan fi azimin minal musabi kuka yakan zamo kaɗan a cikin girman musibansu na'am komin yawansa na'am an gane na'am na'am كل يوم وكل أرض لكربي منهم كربلاء كل يوم وكل أرض لكرب منكم كربلاء وأشوراء كل يوم كون رانا الدنيا كي وكل أرض كون كسا likarbi saboda bakin cikin da nake yi akan son ku yakan zama mun karbala kowane rana kaman ashura ne ma'ana bakin cikin ku baya shigewa kenan kullum ma ashura ne kuma kowane kasan duniya bai da maraba da karbala saboda abin da ya sami jikokin annabi
على بيت النبي إن فؤادي ليس يسلي عنكم التأسى على بيت النبي يا كوجي كوتشن النبي إن فؤادي زوجيانا ليس يسليه عنكم التأسى ورراشي بزيسا يرراسو ba ba dan iya rarrasuwa ba in an rarrashe ni ma ba dan rarrashu ba laisa yuslihi ban samun tasliya daga tu'asa ma'asat wanda ya sami jikokin manzon Allah غير أني فوضت أمري إلى الله غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء سيدي نينا ما يرد الأمر نزواج الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Mm.
gaba ɗaya al'amuran na Allah ne haka kaddara ya kaddara za su gamu da wannan jarabawa haka kaddara da qada da mashi'a ta so saboda haka ba abin da zan ce gaira anni sai dai ni fawwattu amri na mayar da al'amari na ila Allah zuwa ga Allah Mm.
wa tafwidi al-umura Mm.
mayar da al'amari na zuwa ga Allah bara'u shine kubuta na Na'am.
saboda idan na sa ma kai na damuwa to ai wannan abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta to ai ba dan yi jayayya da abin da Allah ya hukunta ba.
Na'am.
a mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allahumma fa salli wa sallim wa barik ina son kafin na yi tafiya mu gama hamziya gaba daya Na'am.
zai yiwu tunila da mun dade muna karanta shi Alright. Dai gobe yanzu an zo sai a yi kamar yadda aka yi yau.
gobe idan an zo sai a sake hamziyan kenan Na'am.
muna da baitoci fa sun kai ɗari da wani abu a gaba Na'am.
ko muna da baitoci sun kai ɗari da wani abu to ina son dai mu samu mu karasa hamziya saboda muna dawowa mu samu kuma wani littafin da da mu saka kuma kun ga mun yi jinkiri sosai karatun namu ya tababa Mm.
yamshi bi in shadid Na'am.
to ya kamata mu karasa hamziya saboda haka za mu iya mu dakatar da alhikan ma Na'am.
sai mun karasa hamziya Yes.
sabila da ɗaliban da suke bibiya Na'am.
اللهم صل وسلم وبارك على طلعة الحق بالحق الذي لا وجود إلا وجوده ولا هو إلا نوره وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما قلت لخاتم وزرق ناصر لك الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باءت سرور